بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan wa masu albarka barkamu da sake haduwa da ku daga wannan tasha ta Sunna TV cikin shirinmu na shari'a gatan musulmi shiri wanda yake tattaunawa da nufin samawa da musulmi mafita akan matsalolin addini da rayuwa bisa hasken shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantawar magabata na kwarai kamar kullum a yau ma muna tare da malamin da ke mana fashin baki a wannan darussa wato malam Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria Allah ya kafa albarka da shigo karamu kallah barka da haka sannu ma ayyuka.
sannun mu da ya aka ji da jama'a kuma da to kokari alhamdulillah Ba- masu kallo suna ƙara fa godiya akan irin wannan gudunmawa da ake bayarwa Allah ya sa muna yin kowane da.
mako ubangiji Allah ya karba amin Allah ya sa albarka amin
Masu bibiyan wannan shirye-shirye za su iya tana cewa a makonni biyu da suka gabata mun tattauna ko in ce mun fara tattaunawa akan matsalolin da suka shafi aure a matsayin matashiya dunkulalliya da kuma fashin baki akan ah, wato rassan da suka shafi wannan ainihin wato babban institution na rayuwar ɗan adam. Ah, mun fara batu malam yana mana fashin baki akan abin da ya shafi wato irin fa'idojin da ke cikin a alaƙar aure da sunnar aure da kuma al'adar aure. To a ƙarƙashin haka har muka tafi zuwa ga wata dajiya wadda ta kai mu zuwa ga batu akan a sabuntuwar al'adu da ke cikin alaƙar aure tun daga nema da kullawa da kuma zamantakewar wanda a makon da ya gabata muka yi alkawari cewa insha Allah in mun zo wannan darasi za mu sake duba ko da a takaice zuwa ga wannan matashiya kafin mu koma kan batu akan a wato abin da ya shafi fa'idoji da ke cikin aure insha Allah. Don haka ba tare da na cika ku da dogon surutu ba, za mu bai wa malam dama don yi mana wato ta'aliki akan wannan ƙabiya. Alagatu malam, a, kamar yadda ka ambata a wancan mako, al'adu suna ci gaba kamar yadda ɗan adam yake caccanzawa Ƙwarai.
tunaninsa tsawon rayuwarsa yadda yake kallon rayuwa ta kuma al'adun suke canzawa Ƙwarai.
sakamakon wasu wasu sabubba ko dai cakuɗe ne al'adu mabambanta Mm, ko shigo da su daga wasu ƙasashe ko wasu al'ummai mm, ko yaƙi ko ah, wasu suka galabaici wasu mm, ko kuma tasirin ilimi da yaɗuwar fina-finai mm.
ko al'adu rubuce-rubuce ga sunan dai abubuwa da dama da Yeah.
cikin nazarin al'ada suke haifar da Mm, sabuntuwa al'ada wannan wani abu ne wanda yake musallamun a cikin ɗabi'ar ɗan adam ƙwarai.
to a keɓance game da al'adun aure algatu malam shin yaya za mu yi mu tantance ah, sabuntuwa al'ada wace ce in ta shigo sai a karɓa wace ce kuma in ta shigo ya kamata a ƙi karɓanta wani dalili zai sa misali yanzu mu yadda ah, canza al'adu da aka saba watakila tun daga yanayin neman aure da kuma ah, hanyar biyan sadakin ma yanzu ma transfer aka ce ana yin za a biya sadaki ko a zo da POS da kuma irin events ɗin da ake a wuraren ɗaura aure da me da ɗaurin aure yanzu dole sai asabar sha ɗaya na safe wasu kuma dole sai bayan sallar juma'a wataƙila da wanda ya ce da ɗaura ya shi aure eh, da dare sai a kaman wannan irin aure ne kamar na munafurci ya zo da wani abu yawwa da kuma za a kai amarya sai an zo da masu kiɗa da motoci ko a ɗauko wani mai kiɗa daga wani gari musamman ah, da sauransu events iri-iri a fara tun daga ran laraba ba za a gama basirar lahadi wani ma sai ga amarya sai an bata allurai ta ɗan sha saboda wahala da aka bata je na a yi Ko a je na a yi- sai an mata paracetamol ah, abin da ah, injection to ya zami da wannan ah, abin nan wato cakuɗe na al'adu ɗin nan da kuma sabuntuwarsu
to a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن وما سقلم دسورارم لما إنا ساكي من سلم إرن تمسلم إنا شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا الدعاء الله سبحانه وتعالى يتشغب من جابورن شي جابور ون تشامي البركة الله يتشغب سري سدى مأيكتا amin duka gabaki daya Allah ƙara musu himma da kuma niyya kyakkyawa. To, makalla wannan al'adu kamar yadda kuka gabatar, al'ada wata aba ce take rayuwa da ɗan adam. Yadda ɗan adam yake girma, to ita ma tana girma. Yadda ɗan adam yake tsufa, to ita ma tana tsufa. Yadda ɗan adam yake mutuwa, Mm.
ita ma tana mutuwa domin ita wani ɓangare ne daga cikin rayuwar ɗan adam. Malam ɗan adam yana nan a ban ƙasa, to ba za ka raba shi da al'adu ba ko al'adar nan ta zama tashi ce shi yasa ai malamai suna bayani cikin abin da shi kanshi dan adam din yake akwai abin da ake cewa al'ada hatta a aiwata in suna magana kan zinubi akwai abin da yake zama mutum al'ada wanda Imam Al-Qayyim ya nuna wahalar barin al'ada a ce mutum al'ada ta kama shi to abu ya saba da shi yana ta yin sa to yakan yi wa mutum wahalan ya iya bari hatta al-israru ala dhanb mutum ya zama ya doge akan wani zunubi ai abin da ke sa shi wannan shine al'ada to amma duk da haka kuma al'adun suna canzawa akwai ababen da ke kawo al'adar musu yanzu misali zuwan turawa ƙasashen musulmai sun ɗauke musu wasu al'adunsu nasu da yawa suka kawo musu nasu a wajen abin da ya shafi al'adu na cimama abinci wannan akwai ababe da yawa da turawa suka kawo wa ƙasashen musulmai lokacin da suka musu mulkin mallaka suka kawar musu da nasu suka manta yanzu ne misali malam abin da ya shafi kaji ka ɗauki misalin kaza kawai yanzu ka tafi wani wajen kaza hausa ka ganta wadda ake cewa kazar hausa aiki ne ka ganta ta kusan karewa ba ta kuma kwanta yawwa to balle kwanta zabbi yanzu ka ce kana son zabi na hausa shi ma wani aiki talo talo a ce gashi na hausa shi ma wani aiki haka agwagwa haka agwagwa to duk waɗannan abin da ya shafi to in ka da abin da ake nomawa ma mutum ya dawo abin da ake nomawa to shi ke. To a babin aure, tabbas lokaci na nuna ma ba, mana mu al'ummar da muke rayuwa a wannan yankin, cewa tabbas muna da addini, addininmu ya zo mana da tsari, addininmu wani irin addini ne wanda babu wani abin da babu a cikinsa. Cike yake da komai, Allah ya cika shi baya bukata wani ya zo ya cika shi. To a cikin abin da ya huwace mana ya sauƙaƙa mana ya ce mana bai hana mu mu ci gaba da al'adunmu ba amma waɗanda ba su saba masa ba. Wajibi ne lokaci ya yi, a yanzu bahaushe, in na ce bahaushe domin da hausa da da yarensa nake magana, in na ce bahaushe ina nufin duk wanda yake jin hausa da kuma wanda ya ɗauki rayuwarsa yana yi irin tashi, ya tsaya ya kalli rayuwar nan da ake yi tabbas ba ta kai inda ta kai. Al'adu wasu da aka kawo waɗanda suka zama sun ishi kowa, to ya kamata a tsaya a dudduba su. a yi musu garan bawul, a ƙwanƙwashe wasu, a kuru wasu, sannan kuma waɗanda ake da su wanda suke kyawawa ne kuma ba su gallabi kowa ba, su kuma a ƙara kyautata su a inganta su. In aka yi wannan zai taimake mu sosai sosai, tun daga abin da ya shafi neman aure. A kalli wannan. Wasu da yawa yanzu al'adun ba su, yanzu za ka je wani gidan in mutum ya zo neman aure ya aika a bashi izini. ya aika manya a nemo masa izini shine matakin farko al'adar da ake kenan a ce an bashi izinin ya neme ta to za ga irin al'adun nan da ake na na gani ina so da abin da ya shafi gaisuwar uwa da uba sai su ce a su ba su wannan yanzu ku jira lokacin da za a ce shi an bashi dama ya zo ya ganta a zo a yi taɗi abin da ake cewa taɗi su zo ya fahimce shi ta fahimce ta fahimce shi ya fahimce ta zuwa wani lokaci sai su waɗannan manyan sai su zo su ce to suna ganin lokaci yayi da za a zo a yi magana yawwa ta manya a sake mai da abin ya zama shine za a zo a ce to yanzu ga lokacin sa rana to hatta ababen da ake kawowa na sa rana wani zai ce shi bai da a kawo komai ba shi ce kai dai yawwa ba minci ba gora ba tabarma babu gishiri babu gishiri wasu kuma har yanzu suna yi To kaga duk waɗannan wasu ababe ne da tun da dama ba sa cikin sharɗan auren. Al'adu ne waɗanda aka sa su domin faranta wa juna rai. To in za su riƙa bakanta wa juna rai, to ya kamata a tsaya a kalle su a faɗa wa kai gaskiya cewa a sallama su abin nan a kalle su. Kai kuma in ka tafi ɓangaren da su kuma al'adar su ce wannan suna yi, kai ba al'adar ka bace, kuma kana da halin da za ka yi. ba tare da ka sha wahala ba ba daidai ba kuma ka ga yarsu kana so kuma so kake auren ku ya kwari a samu albarka ka yadda kawai sai mutum ya hakura a tafi ba saba wa shari'a ba wannan shine abin da ya kamata kowannen mu ya sa a kwakwalwar shi ya sa a zuciyarsa ba saba wa shari'a ba ne yin waɗannan abubuwa amma a tsaya a kalle su in akwai cutarwa ga wani to a sarayar masa in ko babu cutarwa to shi kuma ya ai babu yadda za a ce a yi aure babu kyaututtuka gwaggwadon yadda ake kyauta gwaggwadon yadda soyayya kawana take tahaddu tahabbu ku yawaita kyauta za ku samu za ku ƙara soyayya soyayya ku za ta za ta danku duk malaman da suke bayani akan soyayya to daga cikin abin da ke ƙarfafa soyayya akwai badawa ko adabi mutum ya karanta zai ga waƙoƙin soyayya to ba su rabuwa da kyauta in mutum ya tashi zai yabi kansa ga masoyiyarsa to zai nuna cewa shi fa mai kyauta ne eh sannan kuma zai mata ai aikace imul qais ya yanka raƙumin shi ya yi musu watan dan nama suka cinye shi kuma ya koma bai da komai wato irin samar nan yanzu da sai dai sai yawwa sai aika message din nan yawwa to wannan kaga ba da Wannan wannan ba- saurayin kusa da gida ya Eh.
zo jiya yau ya zo ba yau kyauta gobe ya zo ba sisin kwabo balle na ani ne eh to sai- su ƴan matan ma hatsi ne mai suka eh, ba ni ana kwatanci da shi a kan rashin- eh yanzu ni a farkon waƙar eh tsinuwa suka yi to kaga ba daidai bane to wannan al'adar da ake wa matasan da kirari sai a ce wane ba da kanka a yanka eh, saboda wanci eh.
ka koma ka ce ya faɗi to wanda zai kyauta kuma alaga ta malam Eh.
daga baya ba a bashi ba yake sai an biya shi to kaga wannan kuma karamci ne ai a shari'ar musulunci bai kamata mutum ya kyauta kuma ya dawo ya ce Eh, ya- ya ya- ya dawo ya Sai ce ce- ce ya zama kamar kare kenan kuma Sai amma ya sannan lashe.
yawwa duk da malamanmu na fiqh sun ba da wata kofa abinda suke cewa alhibatu li gardi iwas No.
mutum dama yayi ne dan a dawo mishi yayi ne domin shi ma ya samu wani abu irin kyautar kauyawa no.
sallah ta kusa yana son ya sama atamfofin da zai ɗinka wa iyalansa to yana da wani ɗan uwa a cikin binne sai ya tattaro 'yan abubuwan da yake da su sai ya kawo masa su tattasai su attarugu musamman yanzu tumatiri da yake tsada shi Eh, kenan sai ya zo ya kawo mishi kwando guda shi kuma tunaninsa in zai tafi ba a ɗiba atamfofi da sabulai da Eh.
sauran kayayyaki su shaddoci a ɗauka a bashi Eh, to malaman fiqh suka ce in fa ba a biya shi abin da ya zo da shi ba to yana da damar da zai zo ya ce a bashi kayan shi ko ba to a babin aure wannan na da buƙatar gaskiya mu tsaya mu kalla sosai al'umman mu iyaye su tsaya su kalla sosai manyan mu su tsaya su kalla sosai yanzu akwai wasu masarautu da muke jin labarin su abu ne mai kyau sun tsaya sun kalli ya al'umma su take da irin wadatar da al'umma su take da ita da kuma al'adunsu irin matsalolin da suke haifarwa na tarnaki a auren to sai suka tsaya sai suka samar da dokoki ya zama kamar suna da wani abu da ya kama da bylaws mm, irin na local government eh, to amma wannan na masarauta ne no.
kuma an ba su damar shi wannan suka fitar na zamantakewa al'umma ba a yadda ai kaza ba na neman aure ba a yadda ai kaza ba babu taɗi mace da namiji taɗi ya koma da rana Eh, ido na ganin ido daga karfe zuwa kaza zuwa karfe kaza a wannan masarautar to shine aka ba da damar ai taɗi a wannan lokacin amma daga karfe kaza zuwa karfe kaza to ba a yadda a ga wani yana taɗi ba kaga wannan al'ada ce mai kyau da sarakuna Eh.
suka shiga ciki domin samun eh, tsari Ana nuna cewa akwai buƙatar sarakuna Kwarai, su shigo cikin kwarai kawo sosai gyara sosai sosai sosai ko kar su jira constitution ya ba su kar su jira constitution ya samar musu da aiki Eh, suna da aikinsu waɗannan ayyukan su ne ayyukan su za a yi ayyuka.
da shari'ar musulunci ta riga ta ba su wannan kujerar da suke zaune da ita shari'a ce ta kawo su kanta so daga su girmama shari'a Wata hidima.
sai mata hidima su su su- su ru- su lulluɓe al'ummar su su zo su karɓi al'ummar su al'ummar su ta karɓe su suna da kima har yau har magajin gobe suna da kimar su a cikin zukatan mutane wannan algatu mana yanzu kaman bayanin na lura ya shafi al'adu namu waɗanda dama akwai su eh to ina kuma ga al'adu waɗanda suke baki Kwarai.
kai ta shigo to mana kaga waɗannan al- al- al- waɗannan al'adatul wafida ke Mm.
al'adun da suka shigo mana na turawa wanda su kuma dama shari'a tana da mahanga game da su domin ƙa'ida ita ce daga cin ƙa'idojin al'ada kar ta zama al'ada ce ta kafirai. Hadisi ya tabbata Imam Ahmad ya ruwaito shi da isnadi ingantacce manzon Allah sama ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu. Duk mutumin da ya zama yayi kama da wasu mutane to yana cikin su. Wani babban malami daga cikin malaman Shafi'iyya Al-Ghazzi sai da ya rubuta littafi akan wannan mujalladai masu yawa sharhin wannan hadisin malam ibn taymiya da littafin sa iqtiba'u siratul mustaqim wanda ya bayani akan sharhin wannan hadisin kawo al'adun kafare a cikin al'umma ba karaman musiba bace ɓata al'umma yake kuma mun ga tasirin wannan daga ciki tun daga abin da ya shafi shi kanshi mahangarsu game da auren turawa abin da suka zo suka sa mana shine aure wani irin bala'i ne mutum yake neman ya jawo wa kansa shi yasa wannan ya ruɗa aka ruɗar da da yawa daga cikin mutane sai a ce kakkai aure sai ka gama digiri wani a ce sai ka gama masters wani a ce sai ka gama phd in ka gama masters din sai ka gina gida bayan ka gama gida sai ka samu wata babban mota ka zama kana da aikin yi babba wanda albashi zai rika zuwa maka sannan za ka yi aure sannan suka kashe ma al'umma zuciya zukata da cewa kowa ya dogara sai aikin zai ga ayyuka nan Allah ya baza su da yawa wanda mutum zai yi ya ɗauki nauyin wasu ma amma sai ya ƙi sai ce yana jiran sai gwamnati ta bashi aiki ita kuma gwamnatin nan tana fitowa ƙarar tana cewa ita ba ta da aiki ne da za ta ba kowa to kaga wannan tun daga ne sa mahanga auren sannan turawa yanzu abin da suke a fi hadhihi al-amina fil akhira ma a waɗannan ƴan kwanakin na baya baya ai su suke auren ma a daina yin sa irin wannan auren na shari'a a zo ai zaman dadiro namiji da namiji wal iyazu billah su haɗu mace da mace su haɗu abin da suke ta kenan ko satinin da ya wuce a bakin white house sai da aka yi fati ga waɗannan mutanen shaidanu lalatattu wanda suke tabbatar da wannan mas'ala da ake cewa auren jinsi to manufarsu kenan ka ai auren sannan kuma suna ta fito da hanyoyi na yadda ɗan adam ma zai iya biya wa kansa buƙatar sha'awarsa ba tare da ya auren ba ko da ba ta waɗancan hanyoyin ba ta hanyar kallace-kallace da sauran abubuwa waɗanda babu buƙatar a ce sai an ta'ambatar su domin sharri. To suna nan waɗannan abubuwa su. Sannan na biyu, yadda suka zo suka ƙaƙaba wa mutane talaucin ƙarfi da yaji, ƙasarku mai arziki, amma a sa muku bashi, bashin da ba za ku iya biyansa ba, kafin a baku bashin sai an sa muku sharuɗa, sai bayan shekara hamsin za ku fara biya. Wannan kuma bashin yana da ruwa. za ku fara biyan ruwan nan shi kuma ruwan kuɗin yawwa ruwan kuɗin kuma za ku fara biya ba sai aka talauta mutane ko kuma a sa muku rikici a ƙasar su kalli ƙasar Sudan halin da ke ciki waye zai tunanin yanzu yana zaune a ƙasar a garin Khartoum kawai misali babban birnin Sudan ya magana wani aure a cikin zuciyarsa baya ba ta wannan yaƙi ake yaƙi fafa ake ta yi a ciki to irin waɗannan abubuwa wani kuma ta ɓangare na uku shine al'adunsu na lalacewar ɗabi'u suka zo suka sa mana abubuwan fata-fati, events kala-kala da aka kirkiro waɗanda ake Mother's Day, Fulani Day, Ƙauyawa Day, Waye Day, duk aka kirkiro Arab, Arab, Arab Day, Arabian Night, abin nan French Night, da sauransu duk ga su na English Night, duk ga su nan suka kawo mana wanda fasadin da ake a irin waɗannan wuraren Allah kaɗai san abin da ke faruwa a cikin irin waɗannan wajajen. To, irin waɗannan waɗannan al'adun, tabbas al'adu ne da kai tsaye musulunci dama yana da matsayarsa a game da su, domin al'adu ne na makiyan musulunci waɗanda su ba su yadda da Allah ba ba su yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To, in su ba su kwaikwaya a wajenmu ba, to bai kamata mu kwaikwaya a wajensu ba. Wannan ita ce mahangar musulunci a game da waɗannan miyagun al'adu na su turawa kuma kafirai.
To kaman al'adu shin irin waɗannan alwafidun a karamar kalla. Su babu yadda za a auna ko wata al'ada da take da kyau misali yanzu kamar gwajin jini za a yi aure. Asar da ba a yi amma kuma yanzu yana nema ya zama kamar wani sharaɗi. Shin shi a karɓa a cikin To su su gwajin jini ai ba za a karma kalla ba za mu kira shi da al'ada ba wani abu ne da ya shafi maslaha da kuma mafsada. Wannan babin su daban. masalih ne da mafasi suna ƙarƙashin abin da malamanmu suke cewa al'akamul wada'iyya. Kallon wani abin da in an yi shi, to ga ɓarnar da zai kai. Kuma yana faɗawa ƙarƙashin ƙa'ida ta saddu zari'a, duk yana faɗawa a cikin wannan ƙa'ida. Saboda haka ana kallon me abin da zai jawo, me zai jawo, wace fa'ida zai jawo, ko wace ɓanna zai jawo. Misalin an ɗauki gwajin jini. malamanmu farko da matsalar ta fara yaduwa aka fara bincike a kai likitoci suka kawo cewa daga cikin cututtukan da suke yaduwa a cikin al'umma kuma tabbas abin da ke yada su shine zamantakewar aure na farko akwai sickle cell anemia wannan ciwo wanda kowa ya ittifaki akan muninsa da zafinsa da nauyinsa wanda yana cin jiki yana cin zuciya yana cin dukiya duk wanda Allah ya jarrabe shi aka ce ɗan shi ko ƴarsa ko ƴaƴansa suka zama sickles an san wahalar da suke sha uwar ta wahala uban ya wahala sannan ƴaƴan su wahala dukiyar su ta wahala zuciyar su ta wahala kwakwalwar su ta wahala lokacin su ya wahala ba bacci kuɗi a kullum cikin kashe su ake to suka kalli wannan misali akan kansa shi a tashin farko wanda kuma an tabbatar da cewa shi abin da ya shafi jini ne idan jinsin jini ga yanayinsa yadda suke bayani wance ya zama AS wance uwa ta zama AS uwa uba ya zama AS to shikenan ana da tabbas a cikin ƴaƴansu akwai yiwuwar cewa za a samu wanda za su zama sickles wanda za su zama carriers kaga kaga akwai wannan to ya za a yi a hana shi malaman mu sai suka tsaya suka kalla suka ce shine a hana mai AS din nan ya auri mai AS idan da za a samu miji AS ne matan kuma ta zama AA ce to shikenan an kauce wa wannan da izinin Allah abin da bincike ya tabbatar ita kuma shari'a musulunci ba ta musun bincike ta yadda da almabahis at-tajribiyya ta yadda da annata'ij at-tajribiyya ai bincike a tabbatar da abu sakamakon sai fito haka yake balo balo shine wannan mas'al da muka tattauna ta antum alamu bi umuri dunya ya abu ne gashi nan a fili haka yake idan mutum ya je tsaya a tsakiyar titi highway babban mota za ta zo za ta yi wasa watsa da jikin shi. Wannan abu ne a fili. An ga ya faru ya faru to mutum kaga ba hankali ba ne ya zo ya ce bari ya je ya tsaya a tsakiyar titi ba shari'a Allah ya ba. To to da suka ga wannan duk da haka wasu sai da malaman mu suka ja. Kamar a Sheikh Aziz bin Abdullahi bin Bas fahimtar su a farko shi na ganin waɗannan test ɗin ba ba ba bukatar su. ya ce ai asali musulmi ya yarda da dan uwanshi musulmi ne saboda haka kuma ana gina aure ne a babin yarda saboda ka me kuma za a ce za a yi aure bayan manzo Allah sun ya ce idza ja'akum man taghabu nabiyyan wa khuluquhu fazawwijuhu dabi'a da addini aka ce a duba ba a ce a duba lafiya ba saboda haka kawai a yi aure to amma wasu malamai waɗanda sa'o'insa ne suna zama tare da shi su tattauna a al-majma'ul fiqhi at-tabi' li rabitil alam al-islami ba su yarda masa akan wannan ba duk da shi ne shugaban wannan majalisin. Su kuma suka kawo ga sakamakon da likitoci suka bamu ga binciken da suka yi ga abin da suka bamu shawara mu kuma ya kamata mu kalli manufofin shari'a da ka'idojinta domin mu samar mu da wannan abin hukunci a yi ko ka a yi. To tun a lokacin a farko farko fatawarsu ita ce wasu sun sun tafi akan cewa wajibi ne kuma suka ce sun so a yi. Yawwa mustahabbi ne a yi amma ba wajibi ba ne. to aka tafi sannan ga mas'alar HIV ta zo wadda ita ma kuma abin da aka tabbatar babba wanda ya fi yaɗa ta zamantakewar aure mu'amalar aure to kaga akwai ta sannan ga abin da ya shafi hepatitis B wanda shi ke haifar da ciwon hanta shi ma kuma abin da ke ƙara yaɗa shi shine zamantakewar aure to duk waɗannan sai suka kalla sai suka samun masa da hukunci cewa a yi a farko amma wasu da yawa daga cinsu ba su ce wajibi ba ne, wasu kuma a gefe guda suka ce wajibi ne, har dai abin da muke kallo a yanzu, wasu yanzu wasu masallatai da wasu jahohi waɗanda suke cewa suka ce suna suna ɗabbaka shari'ar musulunci a ƙarƙashin hukumominsu da suke da su suna wajabta abin. Yanzu akwai masallatan da a wasu garuruwan in mutum ya tafi ba yadda za a ɗaura aure ba tare da an samu wannan shaida ta cewa miji lafiyar shi lau matan ma lafiyar ta lau ba su da waɗannan shi da ya zama wani abu wanda za a duba maslaha yawa maslaha ake kalla kamar an kofa alaga to na ma al'ada ne to an ko al'ada ne wannan an ko al'ada ne shi ko malaman mu suna da mahanga bi a kansa asalin an ko ɗabi'a ce ta kiristoci gaskiya yan kwaya su suke wannan abu a ya sa abu iri ɗaya eh mu a nan kusa kusa kenan amma anko yana da yana da tarihi mai tsawo in mutum ya kalla zai ga hatta laraba ai suna da anko a a bayanin su a sa kaya iri ɗaya yawwa saboda haka anko al'ada ce idan abin da ake kalla a ciki shine ya za a yi wani irin kayan za a sa kaya ne waɗanda sun cika sharɗin shari'a su matan da za su sa su sa kayan su ba wata matsala sannan kuma wajen yin in za a yi wa mace ba za ta zo ta matsa wa mijinta ba ta sa ta dora mishi abin da ba shi kenan ba abu ya kare rigima to duk waɗannan dai abin kalla ne amma dai an ko al'ada ce kuma al'ada ce da bata ci karo da musulunci ba a sai to kama al'ada kuma ɗaurin aure dole sai a masallaci eh to wannan kaga Ya saba hadisi a ya zo zo- amma mai rauni ɗaurukan ne.
mutane eh hadisi ne mai rauni ya ce waj'aluhu fil masajid a sanya aure a masallaci amma hadisi ne mai rauni sai daga babu bambanci tsakanin daura aure a masallaci da kuma daura aure a gida ya kawai kawai fa'idar daura aure a masallaci tana rage wasu abubuwa ne da yawa daga ciki maroƙa ba su cika zuwa masallaci ba kan kuma su ji ne wannan bayanin kuma su so ni na ga Eh.
wasu garuruwa gaskiya suna zuwa na gata yawa kuma a su hada masu kyamara ba su cika zuwa na ce ba ok ba su cika ba zuwa su cika zuwa ba ba akan sukan dan ba masallaci alfarmarsa sannan kuma na biyu eh daga cikin fa'idojin ɗaurin aure a masallaci akan takaita gayyata domin an sa ranar juma'a in an sa ranar juma'a to to kaga da wanda aka gaita da wanda ba a gaita ba duk zai zauna sai a ce yanzu aka gaice shi sannan daga cikin fa'ida su kansu masallatan yanzu suna dan samun wani abu na Wanda dakhala kasafi yawa domin ana sai da ana sai da Okay.
form din ɗaurin aure Eh.
da kuma certificate din ɗaurin aure masallaci da yawa suna yi Ana ga malam gashi ka ɗauko wani bayani da ka taɓa daidai ciwon kuma gashi lokaci ya yi halin nashi ba mu ma kai kan asalin a topic ɗinmu na Ba fa'idodin aure ba damuwa.
sai dai a mako mai zuwa insha Allah masu kallon mu sai ku tara dan jin yadda wannan tattauna za ta kaya insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah
Salamu